الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata sha shida ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan afrilu shekara ta 2023 meladiya da ikon allah tabaraka ta'ala za mu dora a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumu akwa local government jihar gombe nigeria idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin kissar annabi musa da fir'auna yadda ake ta fafatawa annabi musa ya faɗa shi ma fir'auna ya faɗa ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamin Musa ya ce da shi alaihi salam rabu samawaci wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin sai fir'auna ya juya ya ce da mutanen kusa da shi qala liman hawlahu ala tastami'un ko ba ku jin abinda Musa yake faɗa anan Musa ya dada bashi an sa ce qala rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin sai fir'auna sai ya fusata ya kama fada ya kama fadin maganganu har da zagi qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun kawai sai ya ce wa mutanansa ai wannan manzon da aka aiko muku ai mahaukaci ne to kaga duk wanda zai bude baki ya ce wani mahaukaci to kaga ai abin ya baci ya fara fusata ransa ya fara ɓaci to yanzu kuma zai fara amfani da ƙarfin mulkinsa na shi wato shi fir'auna mana ya ce wa annabi musa mahaukaci annabin allah ka ce masa mahaukaci annabin allah ka ce masa mahaukaci ai laisa lahu aqlun fi da'awahu bai da hankali a cikin wannan da'awar tasa da cewa wai anna lahu rabban ghairi wai yana cewa wai yana da wani Allah ba ni ba da haka nan Musa shirinsa bai baci ba bai fusata ba bari ku ji amsar da ya mayar masa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
kawai sai da Musa ya ci gaba da bada amsa yace ubangijin nan da nake kira zuwa gare shi kai fir'auna kai imani da shi da ku banu isra'ila ku yadda da shi shine rabbul mashriqi wal maghrib ubangijin gabar da yamma mafadar rana da mafudarta idan an ce mashriq mafudar ranar gabar da duk abin da rana za ta fito a kan shi shine ya halicce ta da mafadanta yamma shi ne yake ba da rana ikon ta fito da safe kuma ya ba ta ikon ta koma da yamma tun da Allah ya duniya haka ya ba wa rana umarni command ta fito da safe ta fada da yamma ta fito da safe ta fada da yamma babu wata rana da ta yi fashi wannan Allah da ya sa rana take wannan wannan Allah da ya mallaki wannan mafudar rana da mafaɗanta shi nake nufi shine ya aiko ni wajenka ya fir'auna annabi Musa ya gaya wa fir'auna abinda shi kansa ya san komun haukarsa bai isa yi da'awar cewa shi yake bullo da rana shi yake mai da ita ga mutanensa ba idan ya faɗa ma sai dai su ji shi a haka ba wai don su yadda su gamsu cewa shi yake yi ba in ka isa ka fito da rana daga gabar ka faɗar da ita da yamma shine abin da yake so ya ci ai huwa alladhi ja'ala al-mashriqa mashriqan shi Allah shine ya sanya gabar din ita ce gabar tauraru suke fitowa daga gabar kuma shine ya sanya yamma yamma wallazi ja'ala al-maghribu maghriban taghrubu fihi al-kawakibu kuma saurari ma su rinka buya kun san taurari su zo fitowa ta gabar suke fitowa idan sun zo buya ma ta yamma suke buya rana in ta zo fitowa ta gabar take fitowa idan za ta fada ma ta yamma take fadawa zirga-zirgan su je kaka dawonsu duka wannan Allah ne ya yi su ala hadan nizam alladhi sakharaha fihi wa qaddaraha kai fir'auna ka isa kamar annabi Musa aikace cewa fir'auna yake to kai ka isa ke wannan Allahn da yake wannan shine ubangiji na idan ku banu Isra'ila wannan mutumin yana da awacewa shine yana da awacewa shine Allah to yayi aikin Allah din ya fito da rana daga yamma da taurari ai daga gabar ya fadar da su ta yamma kamar yadda Allah ya faɗa can cikin bakar alamtar ilal ladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit shi ma wanda suke jayayya da annabi ibrahim ai ibrahim ya gaya masa ubangiji na shine mai kashewa mai rayawa amma shi sai ya ce ana uhuyi wa umit ya ce a nima yana kashewa ina rayawa to shi ne sai annabi ibrahim sai ya ce to shi kenan tun da kai kana kashewa kana rayawa fa inna allaha ya ci bi shamsi min al-mashriqi to fa ati biha min al-maghribi ni allah na yana zuwa da rana ta gabar to kai tun da kai ma allah ne to canja ta ka rinka zuwa da ita ta yamma ka annabi ibrahim akwai wayo masha allah tunda ya ce shi ma yana zuwa ya ɗauko mutum biyu ya ce ka gan su sai ya kashe ɗaya sai ya ce kai ta yi ka tafi ya ce wajen tashi ka tafi sai ya ce mutane ba ga shi na kashe ba suka ce eh ba ga shi na raya ba mahaukata suka ce eh ya ce to ai na kashe na raya sai annabi ibrahim ya ce to ba damuwa ba damuwa ni allah na shine yake kawo rana daga gabar kullum to da Allah gobe muna so tun da kai Allah ne fa'ti biha min al-maghribi fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin yace in kai saka canja kawai sai ka kawo mana ita ma ranar ta yamma da safi gobe da safi muganta bai zai iya ba to shine annabi Musa nan ya gaya wa shi Fir'auna رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ubangiji na shine ubangijin mahudar rana da mafadarta idan har ku kuna da hankali ku mutanen to amma ina yayin da aka rinjaye shi fir'auna ya zama ba shi da hujja ba shi da dalili to sai kuma yanzu zai dawo ya yi amfani abin da yake da shi a hannunsa shine karfi da fawa kuma yana ganin cewa lallai idan ya haka shine zai karya annabi musa kuma zai rusa zai rusa sha'aninsa zai yi galaba a kansa to aran ma me yace bayan nan قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين
fir'auna da ya ga annabi Musa ya fara ƙure shi ya ga cewa ana jayayya da shi an fara kai shi bango sai ce to ina shaida maka ya Musa la inittakhaza ilahan ghairi idan ka kuskura kariki wani abun bauta wani Allah ba ni ba to la aj'alannaka minal masjunina wallahi sai na saka cikin masu yin kurkuku sai na rufe ka sai na kai ka gidan kurkuku to kaga maganar ba da hujja kuma yanzu ai ta kare yanzu me za a fara amfani da shi fama da mulki to malamai suka ce dama duk azzalimin sarki duk azzalimin shugaba idan ya kasa gamsar da masu saurare mabiya da uslubin muhawara uslubin debate uslubin jayayya fada in fada ya ga za a karya shi to shi kuma zai amfani da fawarsa na ƙarfin mulkinsa da sarautarsa da haka annabi musa ya gamu da fushin fir'auna yau ya ce cikin fushi da ɓacin rai bi zazzabin wa sauratin la'in ittakhadhta ilahan ghairi ya musa wallahi idan ka riƙe wani allah ba ni ba ka duba tsaurin idansa yanzu ya dawo yana gaya wa annabi musa in ka yadda akwai wani allah ba ni ba in ka faɗa wa mutane akwai wani allah ba ni ba sai na sa ka cikin wanda zan daure su a wannan gari la aj'alannaka min almusjunin malamai suka ce duk wani babban mutum daman yana da kurkukunsa eh shugaban kasa yana da kurkukunsa gidajen kurkuku ma kai gwamna ma yana da nasa da yake kula da su da ka da ka musu ba daidai ba kira za su yi kawai su yi aje a kai ka gidan maza ka san nan waje gidan mata ne nan waje ba ha ai su a wajen mutanenmu na kurkuku ai duk wanda yake yawo a gari ai mace ce ai ai namiji a gan shi a gidan maza gidan kurkuku ya zauna a can ya ci gabza shi ne namiji amma kana wajen nan kana shan iska cewa kai namiji mace ce kai shi yasa ake cewa gidan maza imamu zamakshari a cikin littafinsa tafsirinsa na al-kashaf ya ce me yasa a nan uslubin shi bai ce fir'auna bai ce la'asjunan naka ba sai ce la'aji'alan naka minal masjunin akwai a larabci la'asjunannak la'asjunannak is shortcut ne kamar ya fi taƙaituwa a dan kalma ɗaya an biya bukata to amma sai ya juya sai ya ce la'aja'alannaka minal masjunina idan da wani zai ce faɗin kalmar la'asjunan nak ta fi takaice dogon zance iya tabbas wannan haka ne amma biyan bukata da yin bayanin abin da shi fir'auna yake nufi to daban ne fa la'asjunan naka ba shi yake nufi ba la'aja'alan naka minal masjuni na shi yake nufi to abin da ya faru shine ne an riga an sani shi fir'auna yana da kurkukunsa na azaba malam na daban kuma yana da wata ɗabi'a idan ya ce zai in ya ce la'aj'alannaka minal masjunina to ba wai fa kurkukun kaɗai zai kai ka ba shi fir'auna a istilahinsa wato yana da wani rami ne da yake da shi rami a cikin ƙasa rami wallahi malam in ya jefa ka a ramin nan kamar yadda malamin tafsiri suke faɗa wato ji za ka yi wanda kan mutu rami ne ya fi rijiya zurfi kwata-kwata za ka daina jin ɗuriyar amma duniya kake gaba ɗaya ba a gani saboda bala'in duhu ba a jin motsin komai kowa saboda ba kowa a wurin mutane idan fir'auna ya ce a lokacin zai sa su a wannan gurin to roƙo suke gwanda a kashe su yanzu allah kiyaye a zira ka a ramin da ya fi rijiya zurfi ga duhu ga yunwa ga ba za ka ji ƙarar kowa ba ai za ka kwammace gwanda ma a ɗauki ranka kawai ka tafi wajen allah ka samu sauki-sauki to abinda shi fir'auna ya gaya annabi musa in ka yadda ka ci gaba da cewa akwai wani Allah ba ni ba sai na zura ka a wannan ubaramu kuma da wanda wanda ya shige shi ya shiga kenan kuma sun san shi kurkukin fir'aunan malam ba irin kurkukun ku bane ba na nan yau da gobe na daban ne to shine a bambancin la'asjunannaka da la'aja'alannaka minal masjuni la'asjunannaka zan saka a kurkuku kawai a tafi da kai normal kurkuku la'aja'alannaka minal masjuni na kuwa wato wani uban rami ne kurkukun wani rami ne mai bala'in zurfin da ba haske ba duriyar dan adam ka san ko irin kirkire da ake faɗa nan wani wuri ne za a jefa kamalan wato ka daina jin motsin wani abu ba za ka ji ba ka ji motsin wani to ko dan uwanka abokin zamanka ne ko kuma wanda ya kama abinci dan ka mutu duhu wanda ya zama kirkirfan aka fito da shi haske yana ganin rana makancewa ki da yawansu akwai kurkuku yanzu a duniya da yan aska sa ka saboda bala'in zaman duhu idan ka ya saba da ganin duhu wallahi ana fito da kai waje kana kana ganin rana idan sai ya mutu saboda kawai ya riga ya saba duhu yake gani Allah Allah kada ka jefa mu hannun makiya Allah ka mutunta mu Allah ka kimanta mu Allah ka tsare mana darajar mu da kiman mu Allah duk makiyin mu Allah ka sanya mana katangar karfe tsakanin mu da shi azaba ba ta da daɗi zaman yunwa ba daɗi akwai kurkukun da a duniya malam ka san zaki ko to wallahi malam zaki ne za a ajiye shi ya yin wata kaga dai zaki da mutum kaga dai zaki da nama to sai a bar zaki ba ɗaya ba biyu ba ya gama jin yunwa kawai sai a kora ka cikinsu yan mintuna ne kawai sai dai a ga ƙasusuwanka a ƙasa an gama da kai wannan shine kurkukunka kawai in suka tashi rashin mutunci haka suke samo zaki samo damisa a daji wani wahala ne a wajensu suna da su a aje a wurare suna ba su abinci suna ba su sha a gidajen zuma ba ana samun su fitar ballantana wanda aka tanade su na azaba akwai inda kuma karnuka za a haɗa ka da su ku ta kokawa da su to ko kare ɗaya ne aka haɗa ku ta faɗa da shi kafin ya cinye ka ai ka gama da aiki baka da komai a hannunka rara kare mai cizo malam akwai wanda ake jefa cikin macizai wannan malam nau'i ne na ta'azib wannan bayanan wasu mutane ne wannan wani documentary ne da aka yi shi na wasu mutane da aka taba kama su a duniya aka kakkai su wuraren azaba kowa yake faɗin abin da ya gani da wasu manya-manyan kurkuku na duniya da ake da su da ake wa ɗan adam azaba malam akwai kurkukun da yake ɗaki ne gaba ɗaya kankara ne sama da ƙasa dama da hagu ka san dai kankara ku shikenan ba za su kona ka da wuta ba amma za su bude in an zo yi ma azabar ana budewa daki ne kankara ne ice block ne gaba ɗayansa sai a tura ka kawai sai a rufe ba za a dawo ba sai an tabbata ka mutu sanyi ya kashe ka akwai wanda da wuta ce irin leza wutan nan kurin wuta ce abin ne amma haskenta yana fitowa ita wannan wutar duk abin da ya tsallaka ta sai ta datsa shi gida biyu in dai fata jikin mutum ne ko kashi ne da aka kawai cewa za a ka tsallaka kana tsallaka za ta keta ka gida biyu wani da aka kama shi aka kai shi irin wannan gidajen yake bayani sai ka yi kuka wannan famalar a duniya ne kuma a wannan zamanin azzaliman shugabanni suke zaluntan bayi amma duk da wannan abin da fir'auna ya gaya wa annabi musa wallahi malam bai tsorita ba wannan tsoron na da da ya faɗa inni akhafu inni akhafu nan tuntunin Allah ya tafiyar da tsoron dan ka ce zaka sani a wannan kurkukun a'a sai shi annabi musa sai ya sake gaya masa wata magana amma tare da tausasawa tunda babba ne fir'auna mai mulki ne jabberi ne da zai yi a zage shi ko a gaya mai bakar magana a take ba yanzu sai sa a gama da mutum amma shi annabi musa yana so ya ribaci masu sauraron debate din ne wato ku gane wani uslubin da za mu cire a cikin kisar annabi musa din nan lokacin da kake debate da wasu ko da wani marar gaskiya audience kai za ka yi targeting audience din ne idan ka san shi daman ba zai yi ka karya shi ba shi ba zai yi ka ci nasara a kansa ya dawo ya bi ka ba to kai trying kai targeting audience masu saurare 'yan kallon alal akalli yaya za ka sa musu shakka a cikin tarayyar da suke da wannan ko kuma ya za a yi at least kafin a gama debate din ka ci nasara wato ka ɗebe mabiya to abin da yasa annabi Musa bai nuna bacin ransa da damuwa da fushi ba lokacin da aka ce masa shi mahaukaci ne ba to idan yayi fushi a lokacin yace wa fir'auna kai ne mahaukaci ni ba mahaukaci bane kamar shi annabi Musa ya nuna karfinsa ai Allah ne ya turo shi kuma shi annabi ne kuma ya san Allah zai kare shi sai ya ce bari ya fushi ya ce wa fir'auna kai ne mahaukacin banza ni ba mahaukaci ba ne to kaga tattaunawar yanzu za ta yanke don ta dawo fada to kai mai gaskiya ba ka so a yi fada za ka lallaba ne ina koya maka ne ko da za ku zo kuna debate da wani ba mamaki kuna musu ko debate da wani ya zage ka fushi ya sa ya zage ka karka damu ka yi dariya ka ce ba komai ba komai mu ci gaba mu ci gaba abinda kake so waɗannan masu sauraron ya za ka ribace su idan annabi Musa ya ga dama zai iya zuciya shi ma ya ce ni ba maukaci bane wallahi kai ne maukacin banza kawai amma bai faɗa ba saboda ya samu tarbiyya ilahiya kuma yana so isar da sako ne kuma ƙarshen labarin za ku ji a nan za ku ga waye ya nasara akan tattaunawa shi annabi Musa ne da ya nasara to da fir'auna ya ce da shi la'aj'alannaka minal masyunina kar ka manta dazu ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun manzon da aka turo muku wai irin gatsali yake mai wannan wanda aka turo muku gashi nan wai an turo muku shi wai to mahaukaci ne bai yi fushi ba ya sake ce da shi rabbul mashriq wal maghrib wa bainahuma in kuntum taqilun sai ya ce da su in kuna da hankali ya fama in kuna da hankali kuna hankalta za ku yadda Allah shine ubangijin gabar da yamma sai fir'auna ya ce in ka sake cewa akwai wani Allah ba ni ba sai na daure ka na saka a wannan ramin kurkukun da sai annabi Musa sai da saukowa bai tsorata ya ce a na daina na gudu ranka da ya shi kenan a bar magana ba sai ce a walau ji ituka bi shay'in mubin ya fir'auna yanzu ko da na zo maka da wani abu bayyananne sai ka daure ni bai ce wa fir'auna baka isa ka daure ni ba bai ce wa fir'auna baka isa ka kashe ni ba kula ba duk lokacin da kake rigima da wanda yake ya girme ka ya fi ka karfin mulki to baka da awar fawa a hannunka kun gane ni duk lokacin da kake dauki ba daɗi da gwagwarmaya da wanda ya fi karfinka yana da soja yana da ɗan sanda yana da kurkuku yana da yana da yana da abubuwa lokacinsa ne yanzu zamaninsa ne Allah ne ya bashi ya je ta yi kar kai faɗa da shi ka ce wai za ka nuna kai wani ne a kai kana da mabiya a kai mai tsoron Allah ne a kai mai takawa ne a kai in ya kashe kama kai shahada a bi a hankali lallaba ku ci gaba da tattaunawa ana mai da zance wala Allah tsayuwanka da dadewarka da dajircewanka akan wannan hanyar zai sa mutane da yawa su imani da kai da aka fir'auna ya yi ƙoƙarin ya fusatar da annabi musa ya yi fushi ya ɗau doka a hannunsa shi annabi musa shi kuma ya karya annabi musa to amma bai sani ba shi annabi ne ai daga Allah yake da ya gaya masa haka bai ce da shi wallahi kai ba Allah bane ba kai din banza yanzu kai fir'auna kai ne zaka ce kai Allah ba na kure ka ba ba na ce kai kaza kai kaza ba ba na ce ka kawo rana ba ba na ce ka kawo ba na ce kaza ba bai gaya masa haka ba ya bar shi da mulkinsa da sarautarsa to kai ma ka kyale shi kai baka isa ka hana mai mulki mai mulkinsa ba ku gane wannan duk yanda kake da gaskiya kuma ba za ka canja masa sunansa na mai mulki ba in shugaban ƙasa ne fa shugaban ƙasan ne in gwamna ne fa gwamnan ne dai in sarki ne fa sarkin ne dai da haka dole ka haƙura ka ci gaba da mu'amalantarsa haka yana da matsayinsa da duniya ta san da shi al'ummarsa kuma suka san da shi amma gaya masa gaskiya amma ka fito ka ce kai ba gwamnan ka bane a ka kawo rigima ko kai ba shugaban kasan ka bane to kana zaune a kasarsa wanda duniya ta yadda shine shugaban kasa kuma ka ce kai ba shugaban ka bane misali to ai ka zo da rigima ko da ku kana da wata fahimta ta ka kai cewa bai cancanta ya zama shugaban ka ba kaza kaza to amma kasar dai ta sace dai a duniyance kuma ko a wajen Allah dai a wannan lokacin ko arne ne ko musulmi ne ko azzalimi ne ko mai adalci ne a wajen Allah dai a wannan lokacin dai shine shugaban wannan lokacin wannan yana da kyau masu da'awa masu karantar da mutane waɗanda suke da risala suke da saƙo mai dogon zango su rinka yin tunani akan wannan musamman wajen ɗauki ba daɗi da samun saɓani da su da shugabannin da suke mulki a lokacinsu ko a zamaninsu kawai abin da za ka yi ka yi ƙoƙari wace dama za ka samu ka isa da saƙonka na'am ka yadda a zalimi ne na'am ka yadda macuci ne na'am ka yadda baya son gaskiya to amma ya za ka yi Allah ya riga ya sa shi ne shugabanka ba ka da ƙarfin da za ka canja shi a yau ka ce wannan ba shugaba ba ne kuma ba ka isa ka canja masa suna ba kuma duk ayar da za ka jawo da hadisin da za ka jawo wannan mabiyanka wanda suka yadda da kai su ne za su gamsu da wannan amma sauran mutane gama gari su ba su yadda da wannan ba to ya za ka yi ka tallata hajarka saƙonka ya shiga ya samu karɓuwa ko da shi ɗin bai karɓa ba amma mabiya ko waɗanda ake tare da su ko al'umman ma da kake rayuwa da su alal aƙalla an baka dama kana isar da saƙonka wannan masu da'awa ya kamata su gane wannan kuma duk mai da'awa ya kamata ya gane cewa ita wannan da'awa ya ce ita wannan karantarwa manufofi da ake da suna alkhairi da kawo gyara ba fa sharadi ne ba wai sai yanzu yanzu a lokacin ka da kake rayuwa wai sai ka ga wannan gyaran in alayka illa albalagh abin da yake kanka shine kawai kai wa'azi ka faɗakar in Allah ya sa an karba an fara samun gyara kana raye alhamdulillahi fa biha wa ni'mat idan Allah bai sa an yi gyaran ba kai ta wa'azinka har yanzu dai ba su gane ba ba a fara samun gyara ba ba komai wataƙila bayan ka mutu jikokinka tattaba ka su za su ci moriyar wannan wa'azin naka amma mutum ya ce wai ya zo yana wa'azi yanzu saboda yana da mabiya ko saboda yana da al'umma ko dan ana fahimtarsa sai ya ɗauki wani mulki ko fawa a hannunsa ya ce yanzu sai ya juya an yi kaza a dole to za ka jawo kanka masifar da za ta shafi wanda bai san hawa ba bai san sauka ba tunda murna abu da juya shi take gyaru wannan a hannun Allah yake kai kuma Allah ya turo ka ne kai wa'azi ka faɗakar yanzu wannan annabi Musa annabi ne mu ayyadun ne min indillah abin karfafawa ne daga Allah amma kaga bai yi da'awar karfi cewa yanzu sai na yi amfani da karfin annabtata na juya abubuwa na hana fir'auna ya zalunci a yanzu bai zai yi ba ina fata ana fahimta so mu gane wannan fikihun yana da kyau kwarai idan mutum ya faɗakar ya yi wa'azi an gyara alhamdulillah idan ba a gyara ba ba komai ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantarwa kuma duk inda mutum ya kai da kambama da karkuwa da samun kabuli yawa da yadda mutum ya kai da samun matsayi da isa da kambama da ɗaukaka to kada ya taɓa tsammanin musamman al'amura irin na gwamnati ya ɗauka cewa wai a dare ɗaya zai iya juya wani abu wasu sun yi ƙoƙarin su gwada haka ba su ci nasara ba ko da ku suna da awar gaskiyar a hannunsu take ko da mutum yana jan aya yana jan hadisi ka sani gyara baya yiwa take yanzu mutumin da zai zo ya gina gida akwai gidan da ake shekara biyar ana gina shi ba a gama gina ba amma rushewa fa a rana ɗaya za a yi rushe shi da gireda barna ta fi yaduwa da wuri gyara yana daɗewa bai shiga cikin mutane ba da aka mu bi hankali a cikin karantarwarmu mu bi hankali a cikin da'awarmu a lallaba mutane a isar da sako cikin sauƙi kuma a rinka koyi da uslubin annabawa wajen da'awa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa dubu da ya kamata mai da'awa ya fahimta wajen tattaunawa hiwar muhawara da wani shugaba wanda yake azzalimi ne musamman wanda yake neman ranka yake neman rugurguje maka da'awarka da addininka kuma kullum mai da'awa ribarsa ya zo ya kasa kayansa a ɗan siya ko da ba a siya da yawa ba yanzu idan ka je kai ta faɗa da shi kai yaƙe shi kai kaza ya zo ya ɗaure ka ya rufe ka na'am ci gaba ne gare ka an daure manyan malamai amma ba wai sun yi tayin wa'azin ne kawai dan aje a daure su ba ku gane ba wai jarinta bane mutum ya je ya je wa'azi na taratsi dan a kashe shi musulunci ma ai baya san haka ai ana son rayuwar ka kuma ba cewa aka yi dan saboda kai mai tsoron Allah ne ka je kai ta rashin hikima ka je kai abin da za su dakatar da karatun naka ko su da wa'azin naka kuma ba wanda ya isa ya hana wanda suke tare da kai ba za su yi komai ba an yi wa mutane asararka an yi wa mutane asarar da'awanka da fasaharka da basirarka da iliminka da samuwarka a cikin al'umma da taimakon da kake wa mutane da amfanuwar da ake da kai to sai ka tuna wannan kowane mai wa'azi ya rinka tunawa cewa wa'azi da da'awar da yake ba wai dan karan kansa shi kadai yake yi ba yanzu in ta kai ne fushi ya dauke ka da zuciya zaka ce ba wani abu aje a kashe ka yau ma kai ka san kai shahada to an yadda ka yi shahada to ka tuno kuma asarar da al'umma da suka yi asarar da iyalinka suka yi asarar da mabiyanka suka yi karatunka da iliminka da da'awarka ka sa mutane kuka su shiga damuwa kuma ba lalle a samu wani irinka ba wajen fasaharka wajen basirarka wajen hikimominka wajen ƙarfin maganarka da ikhlasinka to sai ka zo kai wani abin da za ka yi ƙunar baƙin wake a yi a gama yanzu yanzu an yi asararka an tafi kaga wannan ba ci gaban da'awa ba ne da haka abinda ake da bukata hikima basira yanzu kaga annabi Musa sarika noki yake ya kai farmaki sai ya dan dawo baya ya kai farmaki sai ya dan dawo baya ya faɗi ayoyi ya faɗi ya faɗi yayi bayani fir'auna ya ji bacin rai ya fusata in ya faɗi wata magana sai ya ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin yanzu ranka ya daɗe ko da na zo maka da wani abu bayyanan ne yanzu sai ka ɗaure ni kaga bai ce masa ba kai suka ɗaure ni ba kai ɗin banza kai ka isa wane ne a ai babba ne ai mai mulki ne wallahi zai iya ɗaure kan ƙwarai kuwa zai iya karbi da mutanen nan suna da dama a hannunsu duk da Allah yana tare da kai amma akwai ibtila'i akwai jarrabawa ina so yan uwana su daɗa fahimta ban sani ba sakon da nake so in isar ko ya isa yanzu shi annabi musa nan fa karka manta fa Allah ne fa ya aiko shi amma ka duba yadda yake lallaba a cikin wa'azin nan ashe ba a ce wai dan Allah ne ya turo ka da'awa kake qur'ani kake ka zo kai rashin hankali ba yanzu Allah ne fa da kansa ya aike shi ce ani itil qaumaz zalimin qaum fir'aun ala yattaqun tashi ka tafi ai in ya ga dama nan Musa zai ce a tunda Allah ne ya aiko ni bari ne bari ne taratsi ne bala'i ai Allah zai taimake ni a'a ba haka Allah ya koya musu ba yanzu can fa da yazo zai tafi Allah ce masa yayi faqula lahu qawlan layyinan ku gaya wa fir'auna kai Musa da Haruna dan uwanka ka duba annabawa guda biyu aka tura mai mulki ɗaya ba amma na umarce ku ku gaya mai zance mai taushi yanzu birgewa ne wani ya zo wai ya kira wai sunan wai shugaban ƙasa wai yana zaginsa ko yana kiran sunansa yana tsine masa ana masa kabbara a baya wannan ko birgewa ne wanda in ya ga dama dare ɗaya zai sa mulkushe ka da kai da dun mabiyan naka gaba ɗaya ko ba abin da zai faru ba jaranta ba ne ba mai da'awa ya rinka wannan ana ziga ka kana zagin mutane ba da'awar musulunci ba ne kiran sunan wani a zage shi a ci mutuncinsa zagin manya cin mutuncin manya ko da manyan nan na banza ne kuwa a'a kai din ana son samuwarka a cikin al'umma don a ci gaba da amfanuwa da kai duk da Allah ne ya aike su amma ya ce ka gaya masu zance mai taushi wataƙila yawa a su ko ya ji tsoron Allah amma duk da haka bai jin ba a walauji ito ka bishe in mubin a taf'alu zalika bi bi an ta ja'alani minal masjunin yanzu ya kai fir'auna hakan dai za a yi ok to khalas yanzu haka za a yi ya kai fir'auna ko da na zo maka da bayani mai gamsarwa bayyananne sai ka ɗaure ni walau ji'tuka bi shay'in mubinin yadullu dalal yadullu dalalatan wadiha ala sidqi fi risalati ko da na zo da hujjoji da za su nuna maka ni gaskiya nake a wannan da a wadda nake yi wa ala anni rasulun min rabbil alamin ko da na zo maka da hujjoji da za su tabbatar cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai dinnan haka din dole sai ka daure ni sai ka kai ni kurkuku kaga da yace shay'un mubin din nan wato yana nufin fa shi fa abin sa a bayyane yake ba a boye yake ba ba irin na fir'auna bane kuma yana so ya gaya wa mabiya ga dai mai gidanku ya ce zai daure ni to koda na kawo masa hujja bayyananniya kun gane ya gane dole sai an yi amfani da karfin mulki da sarauta an azabtar da ni tambayar sai to sai fir'auna sai ya sauko ka duba fir'auna da ba isa a kula shi ba malam fir'auna fa masu tarihi suna faɗa fadarsa kadai idan an zo shiga a duki ake zuwa a ruku'i ake zuwa ba a iya zuwa a tsaye shi fir'auna fa ba a tafiya kansa a tsaye haka wallahi malam da ruku'i zaka tafi haka malaman tarihi suka faɗa fadarsa ka san me yayi gini yayi kawai duk wanda zai shigo a duke kawai zai shigo ko ma waye kawai kawai sai dai ka shigo a duke a haka a haka a haka kana kullowa kuma ka zauna kai gaisuwa ka same shi a gatan mulkinsa amma yau ga annabi Musa yana bugawa da shi ya tara jama'arsa annabi Musa ya zo da abu wato wani model na daban a duniya ba wanda ya taba yi wa fir'auna wannan malam fir'auna fa yana jin duk duniya fa ba shi ha to wanda yake cewa shi Allah ne ba wani sarki a duniya a wannan lokacin ba wani mai mulki ba wani mai sarauta wai da ya isa wai wai wai wai fir'auna ya ce kaza ya ce kaza babu shi amma yau ga yaron da ya tashi a gidansa ya je ya yi wani shiri ya fito yana faɗa yana faɗa kai annabi Musa ya kokari wallahi to Allah ma bayan wannan mai fir'auna ya ce annabi Musa قال فأت به إن كنت من الصادقين fir'auna sai ya ce da Musa ka zo da abin da kake cewa shay'un mubin din in har kai kana cikin masu gaskiya in abin da ka faɗa gaskiya ne zo da shi ka nuna mana abin da zai nuna ma kai gaskiya ne ai wai zai kure shi ne a yanzu yanda kake din nan kana jin zaka zo mun da wani abu da zai nuna kai kai gaskiya ne fati bi hada shay'il mubin in kunta ya Musa min as-sadiqin fi kalamika wannan abin da kake da'awan cewa wai kai mai gaskiya ne to zo mana da shi mu gani me ya faru
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
ina so ka zo min da abin da zai fito fili kowa ya gani zahirun wadihun fi ghayatil jala'i wal wuduhi wal azamati abin da ya fito fili ƙararar dalla dalla wanda baya daukan wani duhu kuma abu babba wanda zamu yadda ka zo da wata mu'jiza kawai annan Musa malam yana jin wannan abin da Fir'auna ya gaya masa fa alqa asahu dama annan Musa yana da sanda sai ya cire wannan sandan sai ya jefa ta a'a fa idza hiya su'banun mubin yana wullar da sandan nan kawai malam ba sai ta zama katon maciji ba shine su'banun mubin to in kai fir'auna ne to ga maciji a gaban ka fa alqa asahu ya jefa wannan sanda nasa daman sanda ce ta mu'jiza sanda ce da aka ce ko dare ya yi in yana tafiya a cikin duhu kawai sai dai ta zama torch light ƙwarai yana tafe da ita ba wai gurgu ba ne ba a'a lafiya lau amma wannan sanda tana tattare ne da wani mu'jiza ta annabawa aiki yake da ita ka san me gaban fir'auna ya wullata kamar zai jefi fir'auna da ita yana jefa ta kawai sai ta juyo sai ta zama maciji bari gaya muku wani abu da za ku iya fahimta a lokacin fir'auna yana gadara da tsafi da matsafa kuma a fadarsa akwai jibgan-jibgan matsafa da haka anan musa ya ga cewa bari ya kawo masa wani abu tunda ya masa bayani na ga Allah ya halicci rana ya halicci wata shi ne mai kaza shi ne mai kaza bai gamsu ba to bari ya yaƙe shi ta abin da ya imani da shi ba dai ya yadda da tsafi ba shi fir'auna ya yadda don haka sai annabi musa ya zo masa da mu'ujizar annabawa ya kulle sandarsa gabansa kawai sai ga maciji ya tsaya gau shi ne su'ubanun mubin hayyatun azima babban maciji ya katuwa kuma a fili malam aka duba na roba ne a'a macijin gaskiya ne na itace ne a'a na tsumma ne a'a maciji sosai ba macijiya ta gaske babu wani shakka kowa ya leƙa ya duba ya kai sai ka dara kai maciji kai maciji maciji maciji ne me yasa aka daga maciji saboda ɗabi'a ɗan adam da Allah ya ɗan adam galiban ɗan adam in ya ga maciji yana tsoronta idan an tambaye ka wace dabba ce da kusan kowa yana jin tsoronta maciji ko mai kama maciji sai da dabara yake kama shi ko wanda yake da maganin macijin zaka ga sai yayi hikimomi yake kama shi kuma wasu ba maganin bane ba a'a tsabar wayo suke wa macijin su kama shi in suka kama shi akwai abin da suke ballewa a bakinsa ko akwai abin da suke sa masa ya sha sai kashe gubar ko ya sare ka bai wuce kawai yaro karami ne ya buge ka ba ba zai iya samun karfin furzar da wannan gubar ta shiga ba wannan harshen da yake zuba guban za a yi masa wani abu ne da za a kashe tasirinsa shine dabarar da suke ko masu wasa da maciji da kuke gani ba wai tsabar suna da maganin ba zai cije su bane duk macijin da ka gana mai wasa da maciji galiban ba ya cizo ba zai iya cizo ba ko ya yi cizo cizo ba zai tasiri ba saboda mai an riga an kashe gubar kuma an kashe tasirin cizon wani ilimi ne mai zaman kanshi kamar yanzu wuta ne ai wani zai ce ma yana da maganin wuta maganin wuta wani abu suke zuwa su yi wanka da shi akwai wani ganye da in kai wanka da shi ko ka shiga cikin wuta ba ta kama ka ba ko yanzu akwai abin da in ka sa shi a jikin abu ko ka sa a jikin wuta ba za ta kama abin ba akwai su suna nan da yawa a ko yanzu ba akwai gini da ake yi ba rufi da ake yi sai a ce ziddul harik ba zai gobara ba yanzu akwai rufin da ake komun wutar da za ta kama wannan abin ba zai ci wuta ba magani ne a'a ilimi ne sai aka yi aka gane me wutar me wuta take ci sai aka yi abin da ba inflammable ba abin da shi baya cin wuta ko wutar za ta taba shi ba zai ci ba da haka yanzu ba ma mutum ba akwai abin da duk inda za ka fura wuta in ka jefa wannan abin wala ba ta ci shi ba saboda me an kashe tasirinta da ƙarfinta a ɗabi'arta wannan wutar ta duniya ba ta isa ce wannan abin ba to shi ma mutum akwai dabarar da yake yi ya shafa wani abu da wannan abin ba zai kama shi ba kamar ƙarfe ne a maganin ƙarfe ai wani abu suke sha ko wani abu suke shafa duka yan hikimoni ne da dabaru kawai ba a karka dauka ko wani abu ne wani na daban da sauransu don haka a nan abin da nake so yan uwa su gane annabi musa ya kawo wa fir'auna abin da zai dauki hankalinsa kuma ya dauki hankalin mutanensa ba ya ce ya zo da shi ba wallahi fir'auna bai taba tsammanin zai ga wannan tashi hankalin ba yau ga sanda ta zama maciji fa'iza hiya su'ubanun mubin to ba wannan kaɗai ba gaya mana abin da ya daɗe masa wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nazirin ya jefa sanda maciji dai yana nan yana yawo a gaban fir'auna Allahu a'lam ya fir'auna ko ya daddage kafarsa to ana ga ikon Allah kafin fir'auna ya ce da ɗaƙaro wani hannun annabi musa yana cikin aljihunsa haka kawai yana zaro hannun kawai sai haske fada fir'auna gabaki daya ya zama fari tas wa naza a yadahu ai naza a yadahu min jaibihi ya zaro hannunsa daga aljihunsa kawai fa'ida idza fujaiyya sai gashi wannan hannun ya zama fari yayi haske ya saba wa launin gangan jikin annabi Musa ga hannunsa ga gangan jikin sai aka ga hannun ya zama fitila sauran kafaɗarsa da gangan jikinsa yana nan a matsayin nama da jikin ɗan adam kawai sai aga hannun yana ƙyalƙyali ƙyalƙyalin kamar irin wata yana tsakiyar haskensa da ya ɗaga hannun ya yi walayi sai ya ɗauke fuskar fir'auna sai fir'auna ya fara dudduba yana leƙawa a'a idan ya daga hannun komi ba a gani sai dai a ga hasken ko idan fir'auna in ya daga shi haka to ba zai iya ganin komai ba sai hasken hannun annabi Musa yukhshil absar kuma babu wani abun da ya nuna cewa hannun bai da lafiya ko yana da larura ko na to daga nan wallahi malam sai fir'auna ya fara tsorata eh a riwaya aka ce na kusa da shi sun gane ya firgita wataƙila ko kafa ce ta fara rawa ko dan yatsa ne ya fara kadawa amma da yake makiri ne bai bari aka gane ya tsorata ba yayi dakiya kawai sai tsoro ya shige shi wannan da'awar cewa shi Allah yake yi daga nan ya gane cewa shayi ruwa ne daga nan kuma mutane suka ce a to ko dai ba Allah ba ne to ya haka gashi ya ce Musa ya kuma ya yi saura kaɗan mutane su dawo kan annabi musa ce sun yi imani fa da shi sai ya juya kamar zai musu magana kamar zai ce wa annabi musa kaza kamar zai nemi ra'ayinsu yaya mu yi imani da shi ko kar mu yi imani da shi yana juyawa da ya kalli mutanensa cikin dakiya cikin juriya amma fa da tsoro bari ka ji me yace
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم sai ya duba almala in an ce almala manyan mutanen da suke gefensa wato malam shi fir'auna kake gani duk wani mulki da kai kai malam fir'auna akwai mulki malam shi idan an zo zama kusa da shi ƙanana ba sa zama kusa da shi duk wani ƙaramin mutum bai isa ya zo kusa da shi ba kuma ku lura da wani abu guda ɗabi'a ce ta mai mulki duk inda mai mulki yake ƙarami wanda bai kai ya kawo baya zama kusa da shi sai dai ya zauna nesa duk wanda suke kewaye da shi to manya ne ba sai na buga misali ba kun fahimci abin da nake nufi ko ba ka ban saboda kan na zo wajen buga misali wani ya ce da shi nake ha ba haka ba ne tun da dai kun gane mu ci gaba ko qala lil mala'i hawla sai ya duba ya kalli manyan mutanen da suke kusa saboda me su ne problem din waɗancan sauran yan aiki ne yan wahala mutanen gari ne yan kawai ku ci ku bamu ne umarni zai bari ya ku bayi ne amma waɗannan manyan in suka fandare masa akwai damuwa da haka sai ya yi ƙoƙari kada fa Musa ya ƙwace masa waɗannan mutanen saboda me gaba ɗaya annabi Musa ya ɗauki hankalinsu ga maciji ga hannu haske suna jiran su ga Allah nasu yau me zai yi manyan mutane ne mala su ne almala da suke kewaye da shi shi sa za ga manyan mutanen nan ai su ma idan ana son ganin su ko mu'amalar su ai sai ga na kusa da su ake nema ai magana su a ce ai mana hanya sai ce inna hadha la sahirun alim kun ga wannan mutumin wato matsafi ne mai ilimi a tsafinsa kun ga wannan abin da yake yi ba wai fa yana nuna cewa shi annabi ne daga Allah ba tsabar tsafi ne kawai wannan macijin tsafi ya mana wannan hannun tsafi ya mana haba fir'auna yaya annabi zai yi tsafi haba fir'auna haba wani irin girman kai ne wannan amma su manya yawanci ba sa bari fa su yi bari gaba daya ai duk inda za a yi sai ya samu ya wawuri abin da zai wawura kawai sai ya juyar da zancen ya ce an mare na musu hankali tsafi za a kawo musu a fada su su da suke da matsafa ya yi ƙoƙari ya ɗauki hankalin manyan da suke gefensa cewa wannan matsafi ne don haka sai fa mun dage kuma a tsafin nan nasa so yake yi ya ƙwace muku gari wannan fa duk abin da yake zuwa yake fa ya muku tsafi ni ya raba da ku ya kwace garin ku ya zo ya ce muku azaba kaji ba duk azaban da yake wa mutane yanzu yana so ya hada annabi Musa fada da mutanen gari da manyan gari yace bari'un fi sihiri ya kware wajen sihiri malam haka fir'auna ya yada wannan propaganda a cikin mabiyansa cewa wannan ba mu'jiza bace ba wani abin da ya zo da shi wai daga Allah ya ce kawai tsafi ne don haka ina zaburar da ku kar ku yi masa biyayya kar ku bi shi ba wai mu'jiza ba ce ba yana da manufa ne Allah rama me manufar يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون bayan ya zuga su ya ce musu wannan musan da kuke gani matsafi ne kuma matsafin ma mai ilimi yanzu ya yadda annabi Musa matsafi ne mai ilimin tsafi sai ya ce to ƙarshen tsafinsa abin da yake so yuridu yana so ne an yi kun ya fitar da ku ya kore ku min ardikum daga garin ku misra wanda garin da na sha'atum alaiha kun rayu cinku da shanku da dabbobinku da awakinku da nomanku da kasuwancinku da mu'amalolinku duk kuna garin ku yau ga wani mutum ya zo wai shi annabi zai kore ku a garin ku fama za ta muru ne to ni dai na yi abin da zan yi me shawarar ku yaron nan ya zo da wani abu daban ni na ga take-takensa kawai so yake kore ku ya fi da ku yanzu ka duba malam kai malam Allah raba mu da makirci kar ka manta fa da shi ake magana ake tattauna ku yanzu yayi wani dabara ya juyar da jayayyen da musun zai komo tsakanin annabi Musa da mutanen gari shi fa annabi Musa shi fir'auna yake kaiwa hari ya nuna wa mutane shi ba Allah bane kuma bai isa ba da ya ga za a kada shi kawai sai ya nemi abokanan fada ya hada su taimake shi kai wannan mutumin fatsafi ya zo da shi fa zai kore ku a garin nan yanzu kamar yadda kuke zaune a garin nan na kumo kuna jin daɗi ko dan abuja bai fi ku jin daɗi ba kun sakata kun wala ga fresh air ga iska kuna sha ga gonakinku ga nomanku ga ruwa ga kwari ga mangwaro ga dab ga ga ga ga ga komai sai dan abin da ba a rasa ba wai wani ya zo garin nan wani ya zo garin nan ku fahimci cewa ga wani mutum ɗaya ya zo garin nan zai kore ku gaba ɗaya gaji wani ya ce ƙarya yake wato bai isa ba to irin wannan abun shine mutanen fir'auna su ma suka ɗauki ziga suka gaya wa annabi musa mu za a kora a garinmu a ya yi wayo fir'auna ya juyar da fada tsakanin anan musa da mutane mutane ku sun ji cewa za a kore su a garin su to ina za su daidai yake da fir'auna fa kai Allahu akbar daidai yake da fir'auna fa dan tsabar ifadi ne mai kun ya ce ku zo ku taimake ni mu yaki mutum to kuma ya riga ce shi Allah ne to ya Allah zai nemi taimako amma duk da haka dan ai ya gajiya ya karye yo kana Allah za ka zo ka ce fa ma za ta amurun me shawara ku a Allah sai an baka shawara kai da kace ana rabbukumul a'la kai da kace la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunina da zuba ga bada gashi ayo ya dawo yana cewa fa ma za ta amuruna wai me shawara ku amin fa ma za ta amuru ina neman shawara ku ina neman taimakonku to za su ba da shawaran kuma lokaci ya yi to abinda muka faɗa na daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe allah ya mana afuwa idan allah ya kai mu gobe za mu ji shawarar suka bada insha allahu ta'ala wassalamu alaikum